ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah da ya sake tara mu don ci gaba da karatu a littafinmu na sharhu sunna na babban malami imam al-barbahari rahimahullah za mu tashi Allah da kan abu na 150 qala al-muallif rahimahullah wa idza ra'aita ar-rajula radi'u at-tariq wal madhhab fasiqan fadiran sahib al-ma'asi zaliman wa huwa min ahli as-sunnati فسحبه وادلس معه فإنه ليس تدرك مأسيته البربهاري الله قارى masa rahama a ci gaba da bayanai da ya kawo a baya dangane da hatsari na zama da mutumin da yake dan bid'a wanda yake kan aqida wacce ba ta sunna ba ko ya ta kama da karatattuka masu kusan kama da juna sun kai karatu guda uku dangane da illa ta zama da mutumin da yake bidi'a ma'ana aka ce bidi'a kuma abin da yake nufi shine wanda yake da bidi'a a cikin aqida ya kirkiro wata ɗabi'a ko yana kan wata tafiya da kuduri wanda ya sabawa na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa illa ne zama da shi domin da'iman shi dan bidi'a har kullun ji yake yi yana kan daidai yana aikata kuma daidai don haka baya tunanin abin da yake yi kuskure ne ballantana ya daina bare kuma ya tuba a ganin sama shi addini yake lada yake samu da haka sai aka hana ka zama da shi domin wannan ɗabi'ar da yake kanta ta bid'a da ƙudurori zai iya za ka iya kwaikwayo su ba tare da ka sani ba sai ka waye gari imaninka ya samu naƙasu na fata an gane to anan sai kawo cewa idan kaga wani mutum wanda yake radi'a tariqa wal mazhab tafiyar ma'aikinsa da dabi'un shi da halayensa munanan halaye ne na fata an gane yace fasikan fajira fasiki kuma fajiri me fasiki me fajiri mutumin da yake yin kaba'irori yana yin sabo da yake manyan sabo da Allah ya hana ko yayi tsinuwa ko akai alƙawarin azaba ga wanda yake yin su misali yana mai mai neman mata ne yana yin tata yana shaye-shaye haka na fasikanci ne sannan kuma fadirci ne ina fata ana ganewa yace kuma ne zaliman sannan sahiban ma'asi yana aikata sabo manya-manya da muka ambace su ya ce kuma zaliman gashi azzalimi in ma yana satar kudin mutane ko cutarsu ko kuma yana yin abin da Allah ya hana na sabo wanda shi ma zalunci ko amma duk da haka wa huwa min ahli sunnati aqidarsa ahli sunna sai dai ayyukan da yake kuma na sabo ne kuna ganewa magana ce mai girma sosai anan mutum ne yake kan aqida ta sunna mai aqidar sunna shine ya yarda ya tabbatar da kudirin tauhidi irin wanda manzon Allah ya karantar ya rayu akai ya mutu akai shine dangantawa Allah duk wata siffa da Allah dangantawa kansa dangantawa Allah sunan da Allah dangantawa kansa ka yarda da shi ka amince da shi ba tare da ka suranta ba tafiya akan kudiri na imani irin wanda manzon Allah ya karantar irin wanda manzala ya rayu a kansa a kai yake amma kuma yana yin sabo yana shaye-shaye yana yin sata yana yin neman mata yana tata da dai duk wani sabo da kasancewa sabo ne saboda akwai wani tsakanin sabo na kaba'irar zunub da kuma shirka ita shirka ce asalin uwar duk wani sabo domin duk wanda yake yin ta shi babu maganarsa shi ya fita a musulunci ko da yana sallah yana azumi yana komai na addini in dai yana yin shirka ko ya tafi kan ƙuduri saɓanin wanda mazala ya karantar bai yadda da sunayen da Allah ya faɗa kansa ba yana inkarin siffofin da Allah ya faɗa wa kansa ko manzon Allah ya faɗa wa Allah subhanahu wataala bai yadda da su ba amma kuma mutum ne mai kiyayewa mai natin ibada duk wani abu na asha ba za ka gan shi a guba duk abin da Allah ya hana baya kusa da gurin ba na samun su ba to zai nuna maka bambancin wancan da kuma wannan aqidarsa ba sunna bace dan bid'a ne faira yake yi ina fata an gane dan haƙiƙa ne don ku gane abin da wuri kenan aqidarsa ta faira ce ta haƙiƙa ce dariƙanci yake yi ba sunnar manzo Allah kiri ba amma kuma duk wani sabo kaba'ir zunubi sata shan giya zina sata duk baya yi baya yi ya kiyaye mai natin ibada kullun ga tarbi kullun ga kaza yana ta fama da shi amma a kudirin sa a zuci kudirin faira ne shine bai da Allah ba ko haka kudirin faira ai babu Allah a gurin su a gurin su kowa ma zai iya zama Allah su kansu Allah ne da aka lasu su agunsu sun wuce duk wani abu da kake tani su ba layinsu ba ne suka ce ilimin zahiri daban ilimin baɗi daban to irin wannan aƙidar yake yi amma kuma duk wani abu na kaba'ar zunub baya yi shi kuma wannan ƙudurinsa na sunna ne ya tabbatar wa Allah duk siffar da Allah tabbatar wa kansa ya yadda da Allah irin yadda manzon Allah ya karantar ya yadda da Allah a tsarin da Allah da manzon suka faɗa sufofin Allah da sunayensa ya da su haka ya tabbatar da su kuma a haka amma kuma yana yin aikin kaba'ira yiwa yana shaye-shaye yana neman mata yana yin caca yana yin abubuwa da suke kaba'ir zulumi kun gane bambancin su to irin wannan yace idan shi ahlus sunna ne fasahifu wajlis ma'ahu in ta kama sai kun yi zama da shi a tare ka zauna a gunsa babu wani damuwa za ka zauna a wurinsa saɓar wancan da yake kan aƙida ta bidi'a kun gane da ake nufi kuna ganewa shi wannan ya yadda da Allah aƙidarsa ta sunna ce amma yana yin saƙo yana shaye-shaye yana sata yana tata yana kaza yace za ka iya zama da shi wancan mun karanta sati biyu da ya wuce idan mutum yana kan aƙida ta bid'a kar ka zauna a kusa da shi kwata-kwata ko ko ka dangar ka zauna kusa da shi domin aƙida za ta iya nasar ka ka shi kana tabbatar wa Allah siffar da Allah kuma bai tabbatar wa kansa ba misali dan faira dan haƙiƙa ko in ka san haka yake haramun ne zama da shi har ko ta magana da shi tsakaninka da shi kawai kowa ya wuce aidin layi ɗaya ne ɗan ta tsina ke din layi ɗaya ne don mutumin da bai yarda da manzan Allah ba ina kai ina shi ai wanda ya ce shi da ƙur'ani amma bai da hadisi ba ai kamar ya ce ya yarda da Allah ne da kuma yarda da manzan Allah ba to ina kai ina shi ai arne ne so ba ruwanka da shi wani amma shi wannan ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah aqidar da manzon Allah ya karanta da sahabbai shekara 23 akan ta yake sai dai yana aikin sabo manya manya kaga zina babban sabo ne shan kayan maye ko sai da shi bai manyan sabo ne sata babban sabo ne cin amana kaza kaza dai yana yi amma aqidarsa kuma ta sunna ce kace wannan in ka zauna da shi wannan abin da yake na sabo bai cutar da kai ba saboda shi kansa ya yarda sabo yake har ma yana sa ran cewa kafin ya mutu Allah sa ya daina ya tuba ko da kai dai ce maka ai mu mun san dai abin da muke ba ba da dai bane muna da roƙon Allah mana afwa ko kuma kuma addu'a haka dai gaya ba domin ya san abin da yake kai ba addini ba da dai bane Allah ya hana wannan abu da kai yana sa ran tuba kullum shi kuma wancan da yake daukar cewa aƙidarsa ta faila ta kore Allah ta cewa ba a cewa Allah yana sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabar baya yamma ba ka sai faɗa ba kaga wannan yahuda su ba domin ya ɗauka cewa akan daidai yake kuna ganewa da haka zai duk abin da ya ga dama a gurinsa shi halal ne kawai in ya yarda da Allah ya so aƙida su in kana san Allah ka san Allah ka yarda da Allah shi kenan kai musulmi ne ko da ba ka yin kowane irin aikin ibada su ne murji'a su ne jahamiya su ne kadariya duk tafiye su daya su ne duk suna cikin layi kun gane mamacinsu haka shi wannan yahuda tuba zai da zaune a masallaci kamar haka zai ɗauko kayan kiɗansa na ganga yana kaɗawa a ranhi cewa addini yake a ƙidarsa addini yake a gurinsa haka yahuda tuba ba zai tuba ba shi gani yake ma aikin Allah yake da aka ne kafa kayan ganga kofar gidansa ya kwana ana kiɗa a ransa ya yi abin da Allah yake so ya samu lada ya hana duk makotansa bacci da sunan ko maulidi yake yi ko wani abin sa yake yi amma me yake yi kiɗa yake yi ana ganga ana waka kuma a cikin wakar ana raye cewa wai ana yaban Allah da manzansa kaga wannan shine asalin bid'a kuma mummunar aqida ce domin addinin musulunci haka din haramun ne to amma shi a kudirin sa ya dauka daidai yake da haka bai sa ran zai bar wannan abun ba har ma addu'a yake cewa Allah kashe shi akan wannan abun bambanci Allah ya ce a riƙe Allah ya ce idan zaka masa salati ga wanda ya koyar salatul ibrahimiyya saka kuma ka zauna saboda aqidarka ko ƙungiyarka ta ka maka wani salati na musamman ba irin na manzan Allah ba kuma ta ce maka shine salatin annabi da duk ɗan ƙungiyar ta zai rinka yi kuma sai kake yin sa kuna gane abin da ake nufi misali wanda yake kan layin ɗariƙanci ya tabbata cikin jawahirul ma'ani sun tabbatar da matsayin salatul fati cewa ya fi karanta qur'ani sau dubu shida duk wanda ya da wannan kaga dan bid'a ne zama da shi to shi hatsarinsa da illarsa ya fi zama da mutumin da yake fasikanci na sabuwar shaye-shaye ko wani abokan wani kun gada abin da ake nufi yanzu zai zama tun daga salfarkon magariba har aisa ya isha yana yin wannan nau'in satin nashi in kuma kai da gurin dan kadiriya shi ma akwai nahi salatin da yake yi shi ba zai yi na salatul fati ba dan bai yarda da shi ba shi kuma wanda yake na salatul fati ba zai na kadiriya ba dan shi ma bai yarda da shi ba kowa nashi yake na kungiyarsa kuma dukansu ba manzan Allah bane ya koyar ba manzan Allah bane ya ce amar nashi da yake so amar da Allah ya ce ayo manzan Allah salati sai da ka tambaye shi yaya zani sai koyar da salatul ibrahimiyya kuna ganewa ko to idan ka koyi ibrahim salatul ibrahima guda ɗaya tak ka faɗe shi kwaya ɗaya ladanka ya fi wanda ya faɗi wa'yancin salatai guda biyu na ƙadiriyanci da na tijjaniyanci sau miliyan miliyan ma domin shi ba manzala ba ne saka shi ko ba shi koyar da shi ba to shine illar bid'a da ake faɗa kun gane abin da ake nufi to shi sa ka gane bambancin bid'a da bambancin sako fasikanci shi wanda yake wancan ɗauka ibada yake yana ganin cewa ya samu lada to amma menene bid'a shine a samu wani abu a ce addini ne amma abun yayi kama da addini sai dai in ka bi diddigi ba shi da lasisi ma'ana ba shi da umarni daga bakin manzon Allah Allah da kansa ya ce manzon Allah salati yace shi yana yi mala'iku suna yi kuma masu imani ku yi salati to sai bai zauna yake yin nashi salatin na ɗariƙarsa ta ƙadiriyarsa ita yake ta yi kaga ai ya bi kamar zai bi umarnin ƙur'ani ne to sai dai kash da ya tahi salatin bai je ya koyo daga bakin manzan Allah kun gane abin da ake nufi shi sa shi ne wanda shi ake cewa bid'a wanda kuma shi ake cewa saɓo kuma duk wanda yake bid'a baya sa ran zai tuba domin ya ɗauka cewa addini yake aikin Allah yake ke samun zana mata cewa dukkan bidiya ce bata ce saboda sharinta shi kuma shaɗin ya fi ƙaunar bidiya ma akan kowane irin sabo saboda yanzu ba bidiya ba ya za da masallaci ɗakin Allah kowa musulmi da cewa masallaci ne ɗakin Allah kuma ka zo a ce wai an halatta ma kaɗa ganga a ciki ganga a ɗakin Allah kuma ka ce ibada kake ana rusayawa ana juyawa in kuma ka je gurin yan su faira din a masallacin ma za su yi rungumar mace da namiji a masallacin kaga wani shine bid'a sai mutum ya santa sai kiyaye ta Allah tsare imanu yace li annal asi ya'rifu annahu asi saboda shi duk wani wanda yake sabo yana shan giya yana shan kayan maye yana yin fasikanci zina yana yin sata to shi kansa ya san sabo yake ya san sabo yake ko wa yarja annahu yatubu yana ko fatan cewa wata ran zai tuba zai ce maka ai insha Allah za mu tuba ma a taya mu addu'a mu ma a cewa mu addu'a za mu tuba ya san cewa ba daidai yake yi ba ya tabi shilafin muktari saɓanin ɗan bidiya fa innahu ya taƙidu annahu ala haƙin shi dan bid'a aikin da yake yi na sabo sabo ne fa amma yana rayawa a ran cewa shi aikin addini yake kun gane abu to wannan shine sharrin bid'a shi gani yake yi bautar Allah yake gani yake yi daidai yake shi Usman bin Fodiyo Allah masa rahama ya kawo a littafinsa Ihya Usunna wa Ikmadul Bid'a illar bid'a a wurin yin tasbihi yake cewa tasbihin da manzo ya karantar in ka gama sallah ka launa kai shine subhanallahi alhamdulillahi wallahu akbar 33 ko kai 25 biyar ko kai 10 goma duka waɗannan manzo ya koyar duk wanda kai kai da lafiya daga bakin manzo Allah ya ce ayi ita to sai ce dan a nuna maka sharrin bid'a sai na kalto hikayar wani daga cikin magabata yace an samu wani daga cikin magabata in yayi sallah shi sai yayi subhanallahi 100 alhamdulillahi 100 Allahu akbar ma 100 kage yanzu misalin inda da hankali za a yi aiki wani laifi yayi an ce 33 shi kuma sai ya ƙara kaga ai ya kyautata za a ce ko to amma illar shine manzon Allah ya mara iyaka duk abin da manzala koyi mai iyaka to anan zaka tsaya shine fassarar mai ahlari Allah masana mai kace wa ya kifa inda amrihi wa nahyi ka tsaya a iya umarnin da Allah ya bayar da manzon Allah in yace ayi kaza guda kaza ya faɗi adadi to iya haka zaka tsaya in ka tsara duka gaba ɗaya Allah ya rusa su shine muka sha buga misali ka kwanta ka yi bacci jishinka ya huta gari ya yi sanyi baka da freja ka more ka tashi alƙin sallar asuba ka zo masallaci sai Allah ta kai sallar raka'a nawa biyu kuma in ka ga dama kana tahir ka abin nan ka karanta Fatiha da kulhuwa tayi Fatiha da kulliya tayi ka gama sallah kuma duk duniya ba ne ba ne zai ce maka ka sallah ba in har ka mutu abinda kake karantawa a sallarka ta asubahi ne fatiha da kulhuwa fatiha da inna ɗaya naka sallarka ta yi daidai ba ke Allah laifin komai ba tsada za ka samu saboda mazala ya karantar a yi haka to sai ka ce yanzu kai ka huta ka ji daɗi ba ka da fureja ba ka da aikin yi ya Allah bari ne ya raka a hudu kana sane sai kawai ka yi raka a hudu me ka kara ka kara karatun fatiha ne da sura da tahiyya da salatin annabi ko bai bane ake a sallah da kabbara da tasbihi sallar ka tayi me yasa ba ta yi ba ka saba wa manzon Allah ka saba wa Allah abin da yake ai kana cin hayaniya ana neman abinci fafutukar ya za a tayar da iyali sai a kiran sallah me azhar sai ta kai raka'a nawa hudu sai to ayya Allah I am busy let me have two kawai sai ka yi biyu ya Allah ai bizi ya mun yawa ban kai tafa ne gida ba Allah bar na yi bi kawai ta yi to me yasa saboda ba haka Allah ya ce ayi ba to wannan shine illar bid'a kuma suka ce duk ɗan bid'a kamar yana cin gyaran manzon Allah ne kamar cewa yake da aikin da yake ka tana cewa ga wani aiki mai lada amma manzon Allah ma bai faɗa wa mutane ba ni na gano shi kenan aikin da annabi ya zo yi kenan ya ce bai iya ba ma ba faɗa yi da aikinsa da bakinsa ba aikin shi ne nuna cewa ya ta manzon Allah ya suka ce malamai har abada ba za a taɓa samun haɗin kai tsakanin ɗan bid'a da ɗan sunna ba domin idan kai bid'a guda ɗaya to kamar kana sukar ahli sunna ne guda ɗaya kuma dai sun da ka ɗauko bid'a ƙwaya ɗaya to kuma kana jefa da sunna ƙwaya ɗaya ne ka ɗauki bid'a biyu ka bar sunna biyu bid'a uku haka za ka waya gari har ka gari ba ka ruwan kama da sunna gaba ɗaya so Allah tsare mu Allah tabbatar da mu akan sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga shi yace wanda yake bid'a yana kudiri a ran cewa akan gaskiya yake wala yatubu dan haka ba maganar ya tuba fal mubtadi'a shi mai bid'a la yatubuna fil galibi malaka cewa ba sa tuba a mafi yawan rayuwarsu duk dan bid'a baya tuba galibi kuma wani abu da Allah ya saka akan mai yin bid'a shine in har ma malami ne yake bid'a to ko ya gane sunna ba zai iya bi ba saboda ya riga ya halaka mutane yanzu duk waɗanda da suka kawo suke maganganu da kake jin su a ko'ina da sunan malinta kuma sun yi karatun da gaske sun yi wallahi sun san cewa abin da suke ta koyawa mabiyansu ba daidai ba ne amma ba za su iya kuma hana su ba saboda ne ya riga ya halaka su kuma shi ba zai iya tuba ya bi sunna bai isa ba dan ba zai halaka mutane shi kuma Allah ya bar shi mutu akan sunna ba ba zai yi ba dole sai ya je ya gabaci mutanen san tashin kiyama ya zama shugaban tafiye su layin da ba mai kyau ba Allah tsare shi yasa ka tafiya akan sunna guda daya ka mutu akai ya fi kai kokarin jawo bid'a komin yawanta Allah ka tsare mu daga bid'a yace ina miki yace li annahum yarawna annahum ala haqqin domin suna ganin cewa suna kan gaskiya walaysa hadha ma'anahu yace abinda ake nufi ba wai ana nufin annaka tujalisal ustatu ba ba wai dan an baka kuma lasisi bane kan cewa ka je ka ci gaba da zama da fasikai saboda a sunnar manzon Allah duk mutumin da yake ya shahara fasiki ne kowa ya san wani mazinaci ne ai haram ne kai abota da shi kowa ya san wane mashayi ne yana shan akurkura yana shan gum kowa ya sani zama da shi haram ne a musulunci tunda kayan maye ne ina fata kuna ganewa in ka san yana yi haram ne ka zama da shi saboda fasiki ne abin da yake kayan maye yake sha wane ta ce yake kowa ya sani haram ne ku zauna da shi ko zama na mota haram ne in ba kan larura ba sai dan laruri ne ya faru kun shiga mota ba da za a yi ta wannan sai a haƙura amma ba za ka hira da shi ba ka rabu da shi kawai ku samu ku rabu da shi haka lafiya kalau amma haram da ta shi ne amininka musulunci ya hana wannan ina fata an gane wannan malin ya kawo shi ne don ya nuna maka illar bid'a da illar aƙida ta bid'a gara fasikin da yake yin sabo amma kudirin shi kuma na sunna ne amma yana yin duk wani sabo da kasan in banda shirka to ya fi dama dama akan wanda yake bid'a ko da baya yin sabo a zahiri kun gara abin da ake nufi ko yawwa karka je ka ga wani ya damu da ibada ka san galibin in biya sa da zaka ga sun dace da ibada amma kuma suna kan bid'a ai ba abin sha'awa bace ai dan haba amman sura ce ka duku batun daga magariba har isha kana ta wani salati da ba Allah bane yace ayi ba nabi bane yace ayi kuma an karanta ma gana annabin amma ka ki ka bana kungiyar ka to na maganar lada kuma a ciki so shine illar yace to abinda ake nufi wa in kana ne wa in kana to ai ban gani ba yace lakin ma'anahu anna madrasatu al-usatu min ahli sunna khairun min madrasatu al-mubtadi'a yace abinda ake nufi shine zama da masu sabo ahli sunna yafi alkhairi sama da zama da mutumin da yake bid'a ko da baya yin sabo din da zahiri kage ne muka shaba da misali in zaka sai gida to kaje ka duba suwaye makwatan gidan a unguwar manya-manyan makwatan unguwar yan bid'a ne to karka sai gida anguwa saboda za ka wa gari dole sai ka zauna da su in ba kai ba kuma ƴaƴanka kai din ma dole ka zauna da su dole ne tun da anguwar ku ya ga gidanka ga gidansu sunan duk su ne sun ma yi masallaci a tsakiyar gurin suna zaune galibi ma ba su da masallaci sun mai da gun musalla ƙarfi da yaji dan su suna son mulki a tafiye tafiye su ga masallaci a unguwar ba zai rika bi sallah ba sai kirkiri musalla yau da gobe jibi da gata sai a waya gari har sun sun yi masallaci akan titi ka je ka kalla duk inda ka ga masallaci galibi an da muke kasa Hausa Fulani galibi titi ake kashe ake masallacin to asali ka bi tarihi ga wanda ya kirkiri masallacin wani dan bid'a ne da ya kibin waɗancan sallah sai zo kan titi sai ya nashi yau da gobe da gobe jibi da gata shikenan har kaga an zo an matsa anguwa wani ya jawo gida haka ga gunya lamun kamar da masallaci ne amma asali kan titi ne na fata an gane saboda shi ma mulki yake so ya mallaki masallaci ana kamar sadaka ana kamar kudin addu'a a kawo kujerar umara a kawo kujerar kaza gwamna zai kawo waye zai aiko arba malamai naira kaza kaza kaza to irin wannan yake bukata Allah tsare mu yasa haramun ne ko kuma abu ne mai mai nutsuwa sosai ka san cewa a ina zaka mallaki gida ma'ana ka kalla unguwar saboda illa da zaka jaza kanka ko kuma ƴaƴanka da zaka haifa saboda amana ce a wurinka ko yace to eh ina muke ya su zakaro ya ce wa in kana zahiruhum al-ibadatu was-sala duk da cewa a zahirin su su yan bid'a zaka samu mutane ne masu nacin ibada was-sala da dabi'u kamar na kirki sama ba na kirkin bane ai saboda wanda yake tafiya akan bid'a ai kamar kura ce da fatan rago kawai ga yawan ibada ga yawan kaza amma fa ba akan sunna yake ba ba akan daidai yake ba yana kiran mutane ne ma akan wannan bid'a ta shi yana maganin idan ba ka yin bid'a in ka kawo sunna kamar ka kawo wani bakon addini saka za ka ce maka a mu ai muna nan akan abu mu na gargajiya haka zai ce maka shi kuma sun ce ba gargajiya bane sunnar manzo Allah ba gargajiya bace ina fata an gane kawai hujja akan abin da kake yi shine ilimi amma cewa an dade ana yin abu kaza ba shi bane hujja a musulunci a akwai hujja akan abin da ake yi ba haushe ya ce ai komin dadewar kwado a ruwa ba zai zama kifi ba ko zai zama har abu da ba zai zama yana nan a kwadansa to Allah tsare imanin ya ce wa hada qasul ay wasala eh ko da a zahirin su ga mutane masu ibada ga kuma salaha ma'ana kyawawan halaye yanzu ka samu duk wani wanda yake aqida take ta bid'a ce zaka samu mu'amalar sa galibi waɗansu daga cikin su tana da kyau yana da mu'amala da wani abu ne mai kama da kiristanci suke kai tafiyarsa yanzu kirista za ga galibin kirista yana da ɗabi'a mai kyau da kaza da kaza ba zai karya ba ba zai waye ba to amma ne sai yau da kuma kai da shi har ma ka ji wani babbe da bai san me aqida ba sai ka ce wayannan fakirtocin wallahi sun kuma musulmai da yawa suna faɗa mutane saboda wautar su ai ba haɗa musulmi da kafiri har abada ai na ba san gane to da haka komin kyan ɗabi'unsu da dagewar ibadarsu in dai suna kan bid'a ne kar su burge ka kar ka rabu da su sai harka su ta makaita ka ya ce halakatar da mu'allif rahimahullah to wannan shine abin da mai littafi ma'ana albar bahari yake nufi yana nuna maka illar dan bid'a ya ce wala shakka annal bid'ata sharru wa ahabbu ila shaytanu min al ma'asi yace babu ko shakka bid'a ta fi sharri kuma shaidan ya fi ƙaunarta a kan sauran sabo domin duk wanda yake yin aikin fasikanci yana sa ran zai tubo ta rana har ma dai addu'a Allah sa ya tuba ko suka buga misali wani maroƙi ne an san roƙo haramun ne a musulunci ko amma maroƙi ne shahararren maroƙi sai wata shi ma ka masa aihuwa sai kira taron suna da abokanin shi aka zo aka ta abinci aka yi kaza suka ta addu'a suka ce Allah sa aya ga jawaban sai ce ba amin ba shi baban ba eh suka ce Allah sa daya ga jawabin sa ce ba amin ba la la ba amin ba saboda san aikin da yake ai ba mai kyau bane yasa sai roƙa dan sa kada ya biyo shi kaga ai abin da yake kai san sako ne amma kuma yana yi kuma baya fatan dan sa ya gaje shi eh ɗan sai gaje shi ba to haka ne duk aikin sabo ai mai yi ya san ba da da yake ba amma da shi ya riga ya nisa ne akai kuma kula yana ji a rangi cewa na addu'a Allah shi dai shi daina kawai yanzu ya shaku da abin ne ya saba da shi Allah ka tsare mu ya ce li'anna ko ina ne li'anna sahibal bid'a la yatubu minha shi dan bid'a baya tuba daga bid'a domin ya dauka cewa addini yake yi ibada yake yi zai dauko piano zai dauko manyan ganguna a tada inji a cika angu a tikida a kwana ana disco amma a ran shi wai addini yake wai a ransa la dama ya samu to ya tuba shi kuma wani ya maida wannan ne masana'arsa za ka za ce masa haram ne ya da an yake samun kuɗi yake ci yake sha a ɗauke za a je taron kaza a je ƙofar gidan wani a kwana ana wannan a fidda musu abinci a fidda musu shayi a ba su kuɗi to yana tuba gani yake aikin Allah ma yake har ma laka jirgin zo da safe ai na kira ka kana kada ce wallahi bacci nake ai je mun kwana muna majalisi haka dai ce maka jiya mun kwana muna majalisi ko bid'a fa yake ba ma bid'a fa haram fa yake aka ta Allah ka tsare imanin to nani yace bi khilafi sahibil ma'asiya sai amma sabani shi mai sabo fa innahu yurja an yatuba minha duk mai sabo yana fatan wata rana zai tuba ya dena yace li annahu ya taqidu annaha ma'asiyatu saboda shi ya san cewa ya kudurta ne cewa abin da yake kan sabo ne wa yahtajal kuma yana jin kunyar abin da yake yana jin nauyin abin da yake ya sani duk inda mutum kai da iskancinsa a kowaɗanda bai so su gan shi na iskancin ko da yana yi a gaban mutane to a kowanda in yi angowa ne za ga ya ƙoƙarin ya ɗanɓoye kansa ko ci gafara gafa malam ne yake zuwa sai ka ga dan sa wai shi yanzu mutumin kirki amma ya san abin da yake sabo ne kuma ga shi na yin sa kuma ya sa a rinka cewa Allah ya sa shi ma ya daina saboda ya san ba daidai bane eh ina miki mhm yace la yubayyinuha bikilahil muftari baya bayyana dukkan saban da yake yi sabanin wanda yake al-muftari in ga mutum yana sabo har ya waye gari yana iya yin saban a gaban kowa da kowa ya fada da idan sa babu kunna ko kadan to shi wanda ya kai kololuwa a fadirci to wannan kam sai dai Allah sauki dan yana kai matakin da kawai la haula wala quwwata amma da yawa daga basu yin sabo suna yin kayan su ne a boye zai tafi gurin saban sai ya bar da kafa sai ya bi duhun dare sai ya sa face mask sai ya yi wane ne sai sulale zai kayansa to wannan ana sa mar ran wata rana zai daina na fata an gane wani shahararren mutum da yake shaye-shaye har ta kai ta kama shi abin sigari yake sha zai rufe kewayensa a gida yana sha ashe bai sani ba ɗayansa suna kallon sun fara girma wata ran yana ɗaki na kwance suka taso da ya ce wa ɗaya suna wasan baba da waka san yara idan kana gida ‘ya'yanka in za su yi wasa to za su yi wasa ne a matsayin kai ne a gidan su ne kai da uwarsu so abin da kake da kai da uwarsu a gidan shi suke kwatantawa ko zan tafi me za a so in ka tambayar me za a so ko ya ce a so kaza abin da ake ce maka so shi zai ɗaya zai ce wa ɗaya a so ni ne abba ni ne umma ni ne kaza kaza kaza kaza sai dan yazo ce a kawo min abinci na shine baba kenan a kawo masa abinci yace a kawo min sigari ta haka yake faɗa shi baban Allah ya kaddara yana kwance a daki su ba sai na nan yana kallon su sai aka kawo sigari yace a kamar ashana sai aka masa kara kenan eh zo kunna ya saka a baki kama kamar na yan sigari so ban ya fito sai suka tsorata me kuke ai wasa muke abba kaza kaza kaza kita to sai ya dauko sigara a jihunsa kita kaga wannan me so yace taba ce to wannan Allah ya hana sha ni ma daga yau na daina sha din me sha Allah zai kona shi yace a tona rami abin ne ta yace daga ne daina hanta ba a duniya kage yana sha amma lokacin babu ayin su gani yana ɓoye kansa a kewayen shi ko a ɗakinsa ya sha ta daga ta kama shi amma yana jin kunyar ƴaƴansa to da Allah kamar shiriya kusan biyar ƴaƴan sai ya gane cewa abin da yake ba daidai bane a gaban su kuma sai tsine mata ya kona ta to kaga me shine sabo amma wala Allah da an yi tamarwa a zai daina ta azamu dina ai abin ne yafi karfi na ko ba ka suke faɗa ba to Allah tsare imanin yace qauluhu ko yace fadin sa wa min al-sunnati fasahifu ai malam ya karji min al'anil islam matukar dai duk saban da yake yi bai fita shi a musulunci ba yana yin shaye-shaye yana yin misali satra yana yin zina bai fita mutum a musulunci ba duka wannan amma dai fasikanci sabo ne kaba'ir zunu to matukar bai fita a musulunci ba yace inna ma indahu kaba'iru kawai da yana yin sabo ne manya-manyan zunubai duna shirki wanda ba su kai shirki ba walaysa indahu bid'a amma baya bid'a ma'ana in ka ji su sun faɗi sun ce maka bid'a fa anan sa albarbahari suna nufin kana yin abin da yake sabanin sunna ne ma'ana sabanin kudirin ahlus sunna wal jamaa in suka ce maka sunna a gurin suna wurin tauhidi in suka ce maka bid'a suna nufin duk wani abu da ba tauhidi ba na fata an gane shi ne in kada an ce sunna wani ba mai mai sunna tafi na namu sharhu sunna ma'ana sharhi akan tauhidi duk abin da ke kama kudirin tauhidi ne in ka ce maka sunna to tauhidi yake nufi in ya ce bid'a yana nufin akasin tauhidi to yana yin sabo manya manya amma baya yin abin da yake saba tauhidi ne na musulmi gaskiya yace to zaman ka ko muzakata lahu akhaffu zama da shi yafi karancin sabo min muzatal mubtadi akan zama da dan bid'a ma'ana zama da mutumin da yake sabo amma yana kan sunna saukin sa yafi sauki akan zama da mutumin da yake bid'a ma'ana yake yin shirka yake kudiri da fayaranci yake kudiri na abin nan haƙiƙa ko ya dauki wani ba Allah ba a matsayin Allah ba na baku labarin wani bara na satin na a kasuwa an faɗi za a faɗi ne wani abu ya faru a wala layin su sai ce inna lillahi wai wa inna ila ibrahima kaga wani ai ƙarshen kafirci shi shi ne kafirci kaga wani shi ne faira kuma shi ne abin nan haƙiƙa to irin waɗannan zama da su sharrinsa linkin balinki ne sama da zama da wanda yake kawai yana shaye-shayen suna iskancin salama to ya zaka masu najeriya ce ba me zaka ce mutu yi a gaban kowa da kowa ma ya faɗa zai wuce da tarbinsa a hannu ya ga za a yi wani accident sai ce inna lillahi wa inna ila ibrahima kaga wani shi ne asalin shirka ya ɗauki ibrahim a matsayin allah faira ce shi ne faira wannan shi ne faira littattafansu duka a rubuce ne ba wai daga gangan suke ba haka suka koyar da mabiyansu su wa'yancan manyan ba sa iya bayyanawa ne su kuma yanzu tsagiru ne sa bayyana komai ba sa jin tsoron komai amma har wa'yancan manyan hina kudurinsu inda kana kan tafiyar abu shi ne ake cewa faira allah ka tsare imanin allah ka tsare imanin in ka ji an ce gausi ai sun ba shi matsayin Allah ne shi ne gausi ɗin ai mana duk wani abu da zai faru a duniya ta hanyar za a nemi ɗauki ya yayi bala'in shi ne zai kawo saukar arziki shi zai ɗauki fitintunu da bala'in da kaza da kaza da kaza ba Allah ba to me kake nema kuma zama cewa mutum ya fita layin musulunci kaga wannan ai hatsari ne Allah ka tsare imanin sai sa in ka san mutum wannan aƙida da ke karka da kai mu'amala da shi ko sallama ya ma bai halatta ka amsa ba a sunnar manzon Allah ba har ya gane baka yin shi sadona lafiya shikenan lakum dinukum Allah ya kiyaye na miki yace wa in kana al-mubtadi'u ya zaharu sala ko da ku shi wannan mai aƙidar fairanci ɗin da bid'ar yana bayyana ɗabi'u kyawawa na rashin magana yawan yin abin nan da tarbi kullum baya yawan surutu baya abubuwan da suke na kalle-kalle duk baya yi ya duk kullum shi da tarbinsa a hannu ba haka suke da rayuwarsu ba to kada ya baka wani sha'awa domin aƙidar da yake ke mummunar aƙida ce in ka ɗauka a ranka cewa akwai wani ba Allah ba idan saukar wa duniya arziki ko ya ɗauke wa duniya bala'i to ai ba maganar musulunci kuma ai ba maganar musulunci ai eh yace wattuqa ya nuna takawa a zahiri kama zakartu kamar da na bada labari na faɗa anjima nan laysa ma'ana haza anna shayka yaqulu laka jalis ahlul ma'asi yace ba fa ana nufin wai ka je kai abota fa da mutane masu sabo ba ba an baka lasisi bane ka ci gaba da zama da mutane fasikai ba shi ake nufi ba ana nuna maka idan ta kama ba makawa dole sai an nuna da ɗaya daga cikin mutum biyun nan shi wannan yana kan sunna amma yana aikin sabo shi kuma wannan dan faira ne haƙiƙa dan haƙiƙa ne ya bayyana da kansa duniya ya saka hoton wani a rigarsa ya rataya a wuyansa ya riƙe a tarbinsa ya liƙa a gidansa kudirinsa fa are ce yun shine wannan hoton da yake zai kare shi daga bala'i kuma zai ja masa alheri shine asalin kudirin fa kuna ganewa to haka mai wannan kudirin da kai da shi da kuke ai ba da kuke ba ai ba ba ku da alaka da shi so in ka san mutum haka yake to kai nisa da shi kar komai hada ka da shi Allah ka tsare imanin mu ya ce ko na miki ya ce wa inna ma huwa yi ƙarinu bai na mufsida muzatul al-ma'asi al-mufsida muzatul al-muktari ya nuna maka ne yana kwatanta maka illar zama da wanda yake kan aƙida ba ta sunna ba irin ta faira ɗin ko ta haƙiƙa ɗin illar zama da shi ba ƙarama ba ce har gara ka zauna da mutumin da yake kawai ɗan shaye-shaye ne ɗan marisa ne da gumɗinsa a baki kullum ga kurkurensa aljihu zama da shi ya fi masu sauƙi akan zama da wancan ko da shi wancan baya sha ko da shi wancan baya kalle-kallen mata suna wucewa ko da shi wancan baya yawan magana kullum da tarbinsa na ta fama da ransa saboda zai maka wata magana guda ɗaya ya rusa maka dukkan imaninka ina wannan kalmar da wancan ya faɗa ya ce inna lillahi wa inna ila ibrahima mai ka ɗauke ta a ƙarfi ƙur'ani ne shi allah ne ya ce idan a sabar sun musu mutum ƙalu mai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi kuma sai cire ya ce a ba haka bane ya allah inna lillahi wa innahu ila ibrahima shi gun ibrahima zai koma to Allah tsare imanin kun gane bambancin abin ko to shine malaka ka maka bambanci ne kawai an maka ne a matsayin misali amma a sunnar manzon Allah idan kana kan sunna ai haramun ne kai abota da fasiki din ka san mutum yana saida kayan maye ka san mutum yana aikin da yake na asha kuma ya shahara yana yi kowa san shi to wannan karke abota da shi ko zama karke da shi amma kuma ahlus sunna ne a aqidarsa ahalus sunna ne a ibadarsa ahalus sunna ne a duk sauran abubuwansa amma yana yin waɗannan manya-manyan sabo to sai a ƙaurace masa don ko zai ji haushi ya daina da sunna san na fata an gane kuma a sunnar manzon Allah wanda ya shahara da irin wani fasikanci sai ya zo ya faɗi ya mutu to ai haka an hana ma limamai manya zai su wanka su mar sallah saboda a hana yan baya ɗabi'a irin tashi ko kowa ya san shi mai sai da gumne shi ko mai shan gumne ko a kurkura yake yi har ya zo ya mutu to in ya mutu na ranka da za ka je kamar sallah ba za ka je ba amma kuma za ka ce Allah da kanshi a gida kamar addu'a shi kenan yayi babu laifi tunda musulmi ne musulmi ne amma yana kan ɗabi'u munana da kowa sani da fasikanci to ba a san ganin malaman addini kuma akan gawarsa saboda ya sa wani ya tsorata kar ya riƙa yi zai ka dubu wani abin da yake ga duk malaman nan an ji an ce musu yarsu kowa ya ki zuwa a ta jiran su kowa ce a ba za mu zo ba a wani ne su a ta kuje kuma sallama kuje ku nemo yan gumdinsu su gumin shi kawai amar gamin bi gamin ba haka ya kamata haka ya kamata to haka zai sa wani sai tuba wani sai tsorata ka ce ne niyyar ne waɗancan da baka da aka ce maka don mutum ya mutu kamar sallah ka raka shi ka samu lada guda biyu ya faɗa to shi ya ce kuma in mutum yana nan saban karka je sallah zai ma ibada kai har kalas ko na ga abin ya fito ko yawa tun daga sahabi ya yi saɓuwa na bai sadar masa magana sallama ma zai annabi baya amsawa to haka kai ma kana kan sunna kuma da mai ibada ka bi umarnin Allah da na manzon Allah shine ibada to wannan shine kuma a cikin haka kaga dai sa nan gaba masu sai da abun su tsorata domin zai ga ai da abin da kake zaka mutu da karshen lamarin ka to ya mutu an faɗa kowa kuma kowa ya ki zuwa har a zo a wuni a ta rasa ya za a yi sai a je dole a nemo sai an caburus to kaga zo a sallar ma a dangala kawai za a yi ta ko ba ba ni raka'a nawa ake yi ne da ba a raka'a kabbarori ake cewa a to wadan marisa bane da ana musu haka za su daina za su daina to kaga an shiga matsala kenan Allah ka tsare imanu mhm ina ne eh yake cewa fal mufsidisul mudassal mubtadu ashaddu min mudassal al muasi yace zama da dan bid'a wanda yake kan bid'a ta aqida irin ta faira din ko ta shi'anci ko ta watawa din wanda ba sunna ba yace illa ta tafi girma akan zama da mutumin da yake kan sunna amma kuma fasiki ne yana yin shaye-shaye yana yin sata yana yin tata yana neman mata zama da shi yafi sauki akan zama da waɗancan ko da su ba sai na fata kun gane ya ce karmin hasa ayon mubtada ya ce fa kaifa ko haka ne ko a kuma tsallake ne ya ce fa kaifa bisa bi sautil almutamassiku to kuma yaya za ka ɗauki zama da mutumin da yake ahli sunna kuma mai riko da addini a nan mace ko? yau yana ne ai mun karanta ai ashaddu ba ko ba hi bane to karanta mu mun karanta fa shi din ne fa shi din ne da hine ne da hinan ba eh an hine ne yace zama da wanda yake dan bid'a sharrin sa yayi muni yafi tsanani akan zama da ne al-asi mai sabo yace fa kaifa bisabi sunnatul amutamassiku shine dai akan nawa to yaya kuma zama da mutumin da yake ahli sunna mai bin sunna kuma mai kiyaye dokokin Allah haga shi fi cancanta ka zauna da shi kenan akan ka je ka zauna kuma don da yake dan bid'a tunda an ce ma zama da ahli sunna mai sabo yafi sauki akan zama da dan bid'a to ya kuma zama da ahli sunna wanda baya manyan sabon haga shi fi cancanta kenan yasa in zaka yi aboki to kai je kai aboki da mutumin da yake kan sunnar manzon Allah wani kuna zaune kullum ƙara maka imani zai ta hanyar maka bayanin sunar manzan Allah ba halaka ka zai yi ba ko abu ya faru yanzu da kula barin baku wani misali za ga yanzu wanda ya ɗanyi karatun zamani ko yake zama da arna ko yake ganin cewa shi ya ɗan waye in ana zaune wani abu ya faru sai ka ce jesus ba ba ku taɓa ji ba ko musulmi ne sosai saboda zama yadda yake da arna ko kuma zama da yake da layin bokon sa dauka shi wani wayewa ne amma dan ya ce bismillah ko ya salam sai ce jesus a shi yana ga burgewa da haga mai da masa wani abun yawan zama da yake a cikin su bai san ya dauki dabi'ar ba to shine ake hana ka zama da mutane suke ba mutanen kirki ba domin zaka kwaikwayi dabi'a ta ba tare da ka sani ba yanzu kana yawan da zama da mutumin da yake yawan yin ashar in abu ya faru to za ka waya gari kawai kana ahiyar baka sani ba in kana yawan zama da wanda in abu ya faru kana maka ya salam ko hasbunallah ko inna lillah kai ma za ka koya baka sani ba saboda kunne da kake abin da kake yawan ji yana ratsa zuciyarka ba tare da ka ankara ba yanzu kai makotaka da mai yawan jin kiɗa da waka kullun sai ya kunna kullun sai ya kunna to sai kawai gari wata ran kana son wata waka baka sani ba kawai wata daga kana gani waka ba ka ne za su kilayi sun za ku shalda ko to shi sa ka hana zama da mutumin da ke fasiki din za ka kuwa ɗabi'u ne na fasikanci ba tare da ka sani ba to haka kuma zama da mutumin kirki za ku yi ɗabi'u na kirki da daraja ya sa san zama da mutanen kirki yana koya maka ɗabi'u da halaye na nagarta da kuma kusanci ga Allah ya ce to ta yaya za ka yi ya ce idza kana zatul Allah sahibu sunna al'asi khairu idan zama da mutumin da yake kan sunna amma kuma yana yin sabo yafi ma alkhairi sama da zama da mai almubtadi dan bid'a fa kaifa to yaya kuma zama bi sahibi sunnati almutadi almutamassik to haka ashe kenan zama da mutumin da yake mai bin sunna ne kuma mai neman shirya ne mai kiyaye sako ne wannan shi ya fi cancanta kai zai mu zama da shi kenan ko da unguwa ce aka kawo zilakasa gida in ka kalli 'yan unguwar ahalin sunna ne ko ga masallacin sunna a unguwa ga mutanen wurin sun damu da sunnar suna kiyayewa ana karatun sunna a masallacinsu to wannan gidan ko mu tsadarsa kare ma tsadanka da kuɗi ka siya saboda alkhairi ne a kanka da kuma zuri'arka wani karatun da ake yi mata da yawa suna gida a zaune suna jin ilimin da ba taɓa samun shi ba saboda kullum za a yi karatu an yi ranar talata an yi laraba an yi ran alhamis an yi ranar juma'a aƙalla a sati so hudu wannan ba alkhairi ba ne don ka yana kwanci a ɗaki yana jin karatun kana ga kamar wasa yake yana ta wasa akan jiki yana ɗaukan karatun wata da za ka ya fara mara amfani da ya fara wani fara ɗaukan karatun to yanzu za a ce kiɗa ake yi anguwar yan bid'a ce anguwar yan faira ce to kana nan sai ga danka na wadan faira baka sani duk wakar faira yana yin ta yana kiran sunan wani a matsayin Allah wani shirka ce to ka ji ko kullum wannan tsara kawai na tsare gidan yanzu na dawo ga dan agajin sunna ko mallam ƴaƴansa ko sasa ba dan faira sai ka sai da gidan na sai da gidan yanzu na dawo ka hana mu gwana na da to wannan shine wajibi suka ce ka kalli makoci kafin ka sai gida shi da ka samu daga cikin magabata gidansa koya mara kaɗan ne kwana kuma ta kare sai da shi aka baka ce gidan bai wuce a ce wani gidan miliyan ɗaya ba sai aka baka faɗa sai dillali ne kudin nan zai ce wannan ba zai miliyan 1 ba tsadarsa miliyan da 100 tsarharsa 100 kaza saukin sa tsakatsaki kaza aka zo ta duniya ya ce shi ba zai sayar ba aka ce wannan kudin gidan fa ba zai miliyan 1 ba ya ce shi gidan da in ba a siya miliyan 2 ba ko uku ma ba zai sayar ba dillali ya ce to ina ga wani baka da hankali ai ba da wuce haka ba ya to ai kai dillali kewa baka da hankali ai ba gidan ka irin sai da muku ba dan sai da muku har da makotan gidan ne dan mutanen kirki ne ban san rabuwa da su zama da su akwai alkhairi yasa duk wanda sai gidan riba zai ci saboda hankalin da ya amfani da shi daban da mu da muke tafiya akai a yanzu ka gane mutum ne wanda sai ya sai gida ya bar anguwarsa zai gane da a cikin ni'ima yake yanzu kawai kana cikin anguwar area nan a yi wani kulikulin kubura da kai a yi haka da kai ya ka je ka a wani gausiya an za ka yi da damar zuwan da kai anguwar saboda za ka ji ka yi shekara ba ka ji ana karatun sunna a masalaci ko kwaɗewa wannan ba shari ba ne kuma wani abu na Allah in ba a halin sunna ba ne ba za su iya karatu ba duk kullum kullum wala ba sa iya sai dai ba azumi ya kusa zuwa ba to bari ka gani Allah kai mu azumi zaka tafsiri a guri kaza tafsiri anan ko ina tafsiri ake daga an gama azumi kuma shike sai badi to wannan sunnar manzon Allah ce kwana 300 na shekara din da 30 din me kuke yi ku sa a halari mun ku da kanta da al'umar anguwar su san tsarki su san sallah su san kaza ballantana kuma saka littafin aqida irin wannan dan bid'a bai saka littafin nan ba Allah wallahi domin zai kansa da kansa raddi ne kisa ba zai karanta ba shi kuma duk wani ilimin da ba hasken sunar manzon Allah ba ko an fara baya dorewa denawa ake shi mai karatu ne da ya gaji masu jima za su ba sa ganewa ai haka ne ai dukkan da ba hadisi ba ba tafsiri ba za ka dole ba a gane kawai gajiya ake da shi kisa ba ya ɗorewa to haga ashe in ka samu kanka a cikin ahalin sunna masu kokarin da'awa akan abu sunnar manzon Allah a gyara ma aqidarka a gyara ma ibadarka a gyara ma mu'amalarka a gyara ma zamanka da iyalinka to wannan zama a cikin su ko no kake biya ai ba karamin alheri bane mutane da yawa sun yi bakin ciki da takaicin na burin wannan angon da ake suka ce suna da dama na za su bar angon nan da suna haya sun samu ga su siya eh sun ci gaba ba kuma sun ci baya amma bayan da zasu to kai kuma Allah sai zo aje ka kuma baka gode wa Allah a wani ni'imar da yawa hasan Allah da abu yake da yawa in baka gode wa ni'imar sa ba kana zaune sai raba ka da ungure mai da kai shikenan halam ya halaku kenan ko a yi sallah an gwarma wasu masallacin ma ba zai cika ba ko kuda ko sau ɗaya ba za a saɗa ba saboda kowa ba addini ba ne a gabansa gane barantana a karanta wani abu da ya shafi addini ballantana a karantar da mata ka tana gida ta rika jin maganar Allah da manzansa ballantana ɗan ke rika koyar yadda ake sallah yasa zama da irin waɗancan mutanen hatsari ne a rayuwa kuma za a raba ka da addinin ka yanzu ka tafi ango da a garin nan suka yi katutu nan ne tushen yan faira a ce a baka gida kyauta in kana da hankali da ka zauna anguwar me za ka yi a gurin mutane da ba sa sallar ma kai sun ga dama saboda ba ta da muhimmanci a gurinsu bare kuma sauran abu na addini Allah ka tsare imanin to shine yace haza huwal jalisus salim to irin waɗannan mutane mutumin da yake kan sunna kuma gashi da ilimi na sunna gashi da riko da ilimin sunna yana aiki da shi to wannan shine abokin zama na kwarai in zaka yi abota in zaka yi majalisa to ka nemi majalisan malaman sunna to sai da kuma shi malamin sunna ba ya zama a majalisa ai shi ba ya zama a majalisa ai malamin sunna to ya ne zo a majalisa ai ta asara a daga makarantar nan sai zo a gidan shi kowa zauna da haka amma zauna kuna ta hira da shi akan titi kullum malamin suna ba zai iya yi ba saboda hatsarinsa ya ce ƙauluhu fa inna hula su lissafin ka ya yanke muna bai kare ba fa inna hula sai durruka ma'asiyatuhu ya ce saɓansa ba su da kai la'anna ma'asiyatuhu alaihi saboda saɓan da yake yi na shaye-shayensa da yake yi ko ta da yake yi a kansa ne kawai kai ka san ba akan daidai yake ba shi ma da yake ya san ba akan daidai yake ba da haka shi ma ba zai ma gaya maka yi ba har ɓoye maka ba zai yi ko da kuna tare da shi aka buga masuwa ta wannan layin nashi na fasikancin su za ka ga ba zai dauki wani a gaban ka ba ya ce ba ku bari mu da yanzu muna tare ba sai an jima kaza kaza kaza saboda san sabo yake kun gane amma mai bid'a ba sai zai ce maka ga shehuwa ne ya fi manzan Allah sai ta maka shehuwa ne ya fi Allah ma ko baya jin cewa ya laifi zai rika yawo da hoton wani abu da jigarsa da kudirin cewa wannan zai kare shi daga bala'i mai sauko masa da alheri wani mahimmin da tsantsar shirka su ka gani ya ce hada min babin mukarana to wannan an kawo shi ne a babi na a hada wani abu da wani al-mubtadi'u su ɗan bid'a ɗan faila da ɗan arki abin nan ɗabi'a da ba ta sunna ba ya durro ka bid'atuhu to zama da shi wannan a ƙirta sai ta cutar da kautar rana sai ka kwaikwaya baka sani ba shi sa idan za ka yi zama sai ka san da suwa ya kamata ka rika zama saboda illar su a addini shi ya ɗauka addini ma yake ya ɗauka Allah ke bauta kaga ka dai tuba amma me yin sabo me yin shaye-shaye ya san kai ba da yake ba shi yasa ma yi ko da Allah ana fara azumi zaka ga daina galibin su za ka shi a masallaci za ka ga kasan da ba ruwan da alaka da addini ku ta sallah guda biyar alhi a masallaci ba zai koma ruwa ba sai ran sallah to haga ya san abin da yake yi ba daidai bane wani ma da muku dan Allah ku tsaya na addu'a Allah sa daga azumin nan dai in shuru da kan yi zai gaya maka tawa da yake bid'a ba ya dauka ibada yake gani yake Allah ke bautawa gani ma yake kai da baka yi kai dan wuta ne to ga yasa zama da shi haramun ne kar kai ko wasa da shi ba dai ka dauka cewa ba ruwanka da abin sa in dai kuna yawan zama to watarin sai na sa maka wata tabiyar baka sani ba yasa in ka san akan aqidar da yake kenan to ka nisance shi kar ka wuta alaka da shi shine zaman ka lafiya ta kubuta da imaninka Allah ka shiryar da mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik